أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 23 ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da 11 ga watan goma shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin asarimul battar fi tasaddi lissaharatil ashrar littafi ne wallafar babban malami wahid bin abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala wannan kuma ita ce muƙaddima ta uku a cikin wannan littafi a muƙaddimar da ta gabata zamanmu na biyu malam ya ci gaba ne daga inda muka ɗauko bayani daga muƙaddima ta farko amma a dunkule malam ya yi wasu tambihai wanda daga cikin tambihan ya ce akwai wasu abubuwa da ya shafe su ya cire su a cikin wannan ɗaba'a ɗin wanda ɗaba'a da ta gabata akwai wannan abubuwan amma yanzu shi ma ya cire su kuma ya dawo daga kan wannan ainihin wato ra'ayin ko kan wannan fatawar sannan na biyu ya ce ainihin wasu akwai wasu wurare waɗanda ya faɗi wasu adadi da za a yi na wani abu ko wajen karya wani sihiri ko wajen wani magani ya ce to shi ma wannan adadin tunda ta jiriba ce ta yau da kullum su ma ya dawo daga kan wasu daga cikin irin wannan adadi din sannan ya ɗan yi ishara zuwa ga cewa a wannan zamani da muke ciki akwai littattafai ƙanana da manya da suke yawo waɗanda suke magana akan wannan ainihin matsala da muke tattaunawa a kanta abin da ya shafi sihiri da karya sihiri da bokanci da kuma abin da ya shafi ruƙuya sai ce a cikinsu akwai masu kyau akwai kuma waɗanda suke ɗauke da dafi mai kisa da aka yi hankali da su har ya ba da misali ya ce ainihin wato akwai cikin rasa'il ɗin akwai wani wanda ya rubuta a cikin littafinsa wato kamar yadda mawa karanta marubucin littafin ya ce za a rubuta wato wajen magance arrabt wato za a yi amfani a rubuta wasu ayoyi na alkur'ani a ƙarƙashin cibiyar shi wanda aka yi masa wannan sihirin ya kuma je ya kusanci iyalansa to wannan sihirin zai lalace sannan sai kuma ya shafe ya goge wannan ayoyin sannan ya shiga banɗaki ya wanka malam ya ce wannan babban kuskure ne kuma akwai wulakantarwa ga alkur'ani a ce a rubuta alkur'ani a je a yi wannan mu'amala ta saduwar aure da shi a rubuce a jikin mutum ya ce wannan ya sa na matsawa wani daga cikin ɗalibai da ainihin wato ya je wajen wannan mutum wanda ya rubuta wannan littafin domin su tattauna da shi ya kuma nuna mai haɗari da kuma kuskuren da ke cikin wannan littafin kuma ya alkawarin zai cire wannan kuskuren kuma bai cire ba sai ya ce wajibi ne akan musulmai su zamanto ala hazar ma'ana suna taka tsantsan game da irin waɗannan littattafan ko da marubucin littafi ya riya cewa ai wannan littafin nasa ya yi shi ne akan alkur'ani da sunna to ka tabbatar tukun ka bi littafin ka karanta shi ka bi shi gaba gaba daki daki dan ka tabbatar bai fita daga cikin alkur'ani da sunna din ba domin suna fakewa da irin wannan mutum ya yi wannan dan ya ja hankalin masu karatu ya kuma dabaibaye su su ɗauka cewa malami ne na sunna wanda ba boka ba ne da aka sai ce shi wannan littafin akan alkur'ani da sunna zai yi shi ya ce daga cikin nasihohi ko tambihin da malam ya yi yake cewa yana yin nasiha ga samari matasa musulmi waɗanda suke tsayawa wajen yin wannan harka ta ainihin wato magani ta hanyar alkur'ani da sunna ma'ana hanyar wato magani ta hanyar rukuya da sauransu to su takaitu akan abin da shari'a ta zo da shi kar kuma mutum ya shiga wannan babun ya faɗaɗa ya fara sassaƙo wasu kauce-kauce ya fara ɗebo wata ƙasa da wata yana-yana yana hahaɗawa da kuma wasu abubuwa da zai dinga faɗaɗa wanda zai fitar da shi daga cikin haddin shari'a lalle mutum ya wadatu cewa alkur'ani ya wadatar da shi abu na biyar ya ce kuma wasu an ba shi labarin wasu daga cikin masu irin magani da sunan magani ta hanyar rukuya ko ta hanyar alkur'ani da sunna to suna yin ainihin wato sakaci wajen yi wa mata magani kamar ka ga mai magani ya ba da dama ga mace ta shigo wajensa da shiga ta ado shigar da take ta tabarruji ko kuma ka ga mutum ya ba da dama mace tana iya zuwa wajensa domin neman magani ba tare da wani muharraminta ba kuma ya keɓance da ita ya mata magani to wannan ya ce lalle mai yin rukuya ya ji tsoron Allah ya kuma yi ƙoƙarin dukkan wata hanya da zai bi domin ba wa kansa kariya daga faɗawa tarkon shaiɗan ya kuma san cewa ubangijinsa yana ganinsa sannan ya ce an ba shi labarin kuma har wa yau dai wasu daga cikin masu magani sun riƙi wannan harka a matsayin sana'a da aka da mutum ya zo sai su kwance-kwance su yanka masa wani kuɗi wanda ainihin wato masu yawan gaske wanda wannan kuma kila ba lalle ba ne ya iya kuma koda zai iya ɗin kaga an yi jinga da shi an karɓi kuɗinsa akan abin da ba a da tabbas a kai domin warakar nan a hannun Allah take hatta hujjar da ake kawowa hadithin Abu Sa'id ya ce wannan ba zai zama hujja ba domin su ma wa'ancan ɗin da suka yi sabon da suka yi wannan ba a ba su jingar ba har sai da mara lafiya ya warke kenan in har za ka yi wannan to sai ka yi magana cewa kaza za a baka in za a bakan kuma sai a bari sai mara lafiya ya samu sauki ya warke sannan sai a baka na fata an gane amma babu laifi idan mutum yana sai da magunguna ma'ana ga larura kuma cikin hanyar da za a bi wajen magance wannan larura sai an hada man zaitun ko man habbatu sauda ko kaza ko kaza ko kaza ko zamzam kuma yana da shi yana sassayarwa ya yi lissafin wannan magungunan da zai hada wannan babu laifi ina fata an gane sannan yake cewa shi kuma mara lafiya kada ya rudu da dukkan wasu alamomi da zai gani daga wanda ya je neman magani wajensa kada ka ga mutum da wani irin yanayi wanda akwai nau'i na barazana ko nau'i na ainihin wato sufantuwa da wata sufa wadda za ka gane cewa kamar ka dinga ganin in ka ga mutum da irin wannan sufar yana nuna cewa maganinsa zai ci ko ainihin wato to zai ke cewa ka kiyayi waɗannan abubuwa ɗin ko da ka ga mutum ya sha malin ko da alkyabba ko ka gan shi da rawani to wannan ba shi yake nuna cewa malami ne na sunna ba wajen neman magani a wajensa lalle dukkan wanda ya kamu da rashin lafiya ko Allah ya jarabce shi da wani ibtila'i na sammu ko sihiri da ake faɗa to ya yi bincike game da wane ne mai magani irin na alkur'ani mai tsoron Allah ya je wajensa domin neman ainihin wato waraka sannan abu na kusan ƙarshe malam yake cewa wajibi ne akan mazaje da kuma ainihin wato abin nan iyaye kada su dinga barin matayensu suna tafiya wajen neman magani su kadai kuma wannan abin da maza yawanci suke yi su zara hannunsu a ban mata suna da raunin gaske kwarai da gaske wannan yakan jefa su hannun bokaye din ba su da rariyar tace cewa wannan malamin kaza ne wani lokaci har hannun yan damfara suna fada kai a matsayinka na namiji da kake da wayo kake da gogayya kuma kai zaka ba da kuɗin kai ka san raba ka da kuɗin ka ba karamin aiki bane saboda ka je mutum ya tsaya ya wani kulumboto ya wasu yan dabaru ka zara kuɗi ka bashi ba abu bane mai sauki da ka tisa matarka ko ka tisa yar uwarka ku je tare amma galibi mata suna da wannan raunin wata ce kawai za ta zo ai akwai wata mai magani guri ai kaifiyan yan kaman yankan wuka kaza kaza kaza kaza sai a ja ta kawai sai a ɗebe ta a tafi da ita to shine malai ya ce wajibi ne in aka ce an Allah ta'ala ya jarabci ɗanka eh, ko ‘yarka ko matarka to lalle wajibi ne ka zama kana ciki wajen fafutuka da kaiwa da komowa wajen neman waraka na fata gane wannan kusan a dunkule shine abin da malam ya faɗa mana na tambihi da faɗakarwa a darasin da ya gabata da kai tsaye za mu shiga ainihin wato muƙaddima ta uku bismillahirrahmanirrahim muqaddimatu dab'atil ula malam wahid yace wannan muqaddima ce ta bugun farko da yawa littafin innal hamdalillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode masa wa nasta'inuhu muna neman taimakonsa wa nastahdihi muna neman shiriyarsa wa nastaghfiruhu muna neman gafararsa wa na'udhu billah muna neman tsarin Allah min shururi anfusina wato daga sharrin kawunan mu wa min sayyiati a'malina da kuma miyagun ayyukanmu man yahdihillahu wanda Allah ya shiryar fala mudillala ba mai iya batar da shi wa man yudlil wanda Allah ta'ala ya batar da shi fala hadiya lahu babu mai shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah yace ina shaidawa babu wani abun bautawa bisa cancanta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya wa ashhadu ina mai shaidawa anna muhammadan lalle annabi muhammad abduhu wa rasulu bawan Allah ne kuma manzansa ne wannan khutbatul haja sai dai malamai sun ce wa nastahdihi baya cikin khutbatul haja da ta zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kalmar wa nastahdihi to ba ta cikin waccan khutbatul haja wadda ya tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ta shi yasa malamai suka wasu suka ce wa nastahdihi sai mutum ya cire ba ta ciki innal hamdalillah har zuwa karshe duk wannan akwai amma wa nastahdihi baya ciki wa ba'd yace bayan haka fa inna asdaqal hadithi kitabullah hi ta'ala fa inna asdaqal hadith haƙiƙa mafi gaskiyar zance mafi gaskiyar magana kitabullahi ta'ala shine littafin Allah ta'ala shi ma a khutbatul haja da ta tabbata a hadithi wannan ta'ala din babu shi ina fata an gane yawa fa inna asdaqal hadithi kitabullah haka iyanan kawai yazo a sunna a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka wannan ta'ala din shi ma babu wa khairal hadi fiyayyar shari'a idan har akwai shari'a sama da daya in zai iya yiwa a samu wasu shari'a daban-daban shari'a sama da daya to mafi alherin shari'a fiyayyar shari'a ita ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana ita kadai ce shari'a duk wanda ba ita yake bi ba to ya bata an fahimta to amma a kaddara akwai wane shi ma akwai shari'a a hannunsa wane shi ma an bi shi akwai shari'a to mafi alkhairin shari'a ita ce shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umur manzon Allah ya ce mafi sharrin al'amura muhdathatuha kirkirarrun al'amura a addini babu mafi sharrin al'amari a addini irin kirkira shi addini tauƙifi ne ka tsaya sai an ce ka yi to da zaran mutum ya zo shi ma ya yi nasa azancin ya ƙirƙiro ya ƙara cikin addini to ya zama ƙirƙirarren abu to babu mafi sharrin al'amari a cikin wannan addini sama da ƙirƙirar abu a jingina wa addini wa kullu muhdathatin dukkan ƙirƙirar abu a jingina shi a addini bid'atun bid'a wa kullu bid'atin dukkan bid'a da babba da ƙarama da tsohuwa da sabuwa balala ɓata ce ba wata bid'a wadda take wadda ita, ita aka ware ta a duk bid'a gaba ɗaya ɓata ce wa kulla dalalatin finnar wa kulla bid'atin dalala dukkan bid'a ɓata ce wa kulla dalalatin finnar kuma dukkan ɓata yana cikin wuta Allah ya tsare mu malam ya ce amma ba'ad bayan haka fa inna mawdu'a sihir lalle kam tattaunawa akan abin da ya shafi sihiri topic ɗin sihiri min al-mawdu'ati al-hamma min al-mawdu'ati al-hamma na daga cikin gaɓoɓin tattaunawa mafiya muhimmanci idan akwai wasu mahimman abubuwa wasu matsaloli mahimmai da za a dinga tattaunawa a kansu to matsalar sihiri matsalar tsafi da bokanci yana daga al'amari ko matsalar da take mahimmiya a dinga tattaunata allati yajibu an yi tasadda lahal ulama tana cikin matsalar da ya zama wajibi malamai su yi ƙoƙarin daƙile ta su yi fito na fito da ita bilba'afi ta hanyar bincike irin na ilimi a binciko shin wai menene kamar yadda shi malam wahid yanzu ya yi aiki ne cikin ayyukan da ya wajaba akan malamai shi ya sauke nasa wajibin wajibi ne a san bokanci a san sihiri da tsafi a kuma san matsayinsa a shari'a a san irin haɗarinsa kuma a san hanyoyin warware shi na fata an gane watan ƙib shi ma bincike ne zurfafa bincike domin fito da yadda matsala take walkitaba da kuma rubuce-rubuce ma'ana malam yana cewa wajibi ne akan malamai su duƙufa shine an yi tasadda su duƙufa su yi ƙoƙari bilbahasi ta hanyar bincike watan ƙib shi ma bincike ne walkitaba da rubuce-rubuce wata alif da wallafe-wallafe akan abin da ya shafi sihiri din nan wa zalika malam ce abin da yasa ya ce wajibi ne malamai su tashi su ta wayar da kai ta hanyar wa'azantarwa da karantarwa da rubuce-rubuce akan abin da ya shafi sihiri li'annahu saboda shi sihirin nan min al'umurin lati tafridu nafsaha yana daga cikin al'amuran da ainihin wato tafridu nafsaha alal waqi'il amali yana daga cikin al'amuran da ke faruwa a aikace yana cikin al'amuran da ke faruwa a aikace lilmujtama'at a cikin jama'ar ainihin wato mutane jama'ar musulmi na fatan gane wannan ko shakka babu musamman a wannan lokacin da muke ciki lalle ko shakka babu al'amuran da suka shafi sihiri suna daga cikin al'amuran da ke faruwa a aikace kuma suna faruwa a zamantakewar jama'a a birane da ƙauyuka fa inna muhtarifis sihir domin waɗanda suka ɗauki bokanci da sihiri da tsafi a matsayin sana'a ya amaluna laila nahara aiki suke ba ji ba gani aiki suke dare da rana lil fasad don su kawo ɓarna wal ifsad da kuma yada barna din sun riki wannan a matsayin sana'a su hau motoci su ne kusan aka ɗauka malamai a duniyar mu ta yau su ne 'yan siyasa ke ta'ammuli da su 'yan kasuwa ke zuwa wajensu mata ke zuwa wajensu maza ana ta tururuwa zuwa wajensu su ne aka ɗauka su ne malamai da in mutane sun shiga matsala sun shiga cikin damuwa sun shiga takura wajensu za a garzaya a guje don neman mafita da aka sirriki wannan su kuma a matsayin sana'a ba sa wato sana'ar fari ko baki illa su zo su sauke mutum daga aƙida ta musulunci da tauhidi su ɗora shi akan hanyar tsafi da bokanci su raba shi da Allah maɗaukakin sarki su kuma karɓe 'yan canjinsa da aka aikin su kenan yaɗa barna da fasadi a doron ƙasa muƙabila duraihimat saboda wasu 'yan tarare wasu 'yan kuɗaɗe ya taƙaduna ha da suke samu haka mutum tunda akwai samu akwai alwujudu a ciki ba zancen abin nan kawai wannan yake kallo a wannan yake ci ya sha ya gina gida ya hau abin hawa a yi masa haihuwa ya yi suna ya yanka rago duk a ciki yana zaune a cikin fanka da AC ya danganta ha karami ha babba ina fata gani ba dan komai ba muqabila duraihimat saboda yan kudade ya taqaduna ha da irin wannan bokaye suke samu min du'afa'in nufus daga mutanen da zukatansu sun yi rauni imaninsu ya yi tsatsa ya yi sanyi wa shirarin nas da kuma irin kudaden da suke samu daga mafiya sharrin mutane allazina ya haƙiduna ala ikhwanihimul muslimina waɗanda suka ƙullaci ‘yan uwansu musulmi ko wani ba ruwanka da shi ba ka hana shi ba amma ya ƙullace ka da kai yake kwana da kai yake tashi yanda kake ɗin nan ba haka yake so ya ganka ba na fata gane don haka su dama ga su sun samu da suke masu raunin tunani da raunin imani sannan a hannu guda dama akwai mutanen da suke masharranta ne ko da yaushe ba su da aiki sai kullatar yan uwansu musulmai dan me yasa ka zama me yasa ka samu kaza dan me yasa shi bai samu ba ya akai kuna tare kai kaza shi bai yi ba wa yatashaffuna bi ru'yatihim su wayannan miyagun musulmin ko a shararan mutanen mafiya sharrin mutanen da suka kullaci yan uwansu musulmi wa yatashaffuna suna jin daɗi bi ru'yatihim da ganin yan uwansu musulmi wahum yu'anuna suna cikin wahala ya zaka ji daɗi dan me yasa zaka sai keke me yasa zaka sai mashin dan me yasa ya akai ya akai ka sai mota shi ba shi da ita ya yake ganin ka kullum fes fes fes baya ganin ka dukun dukun me yasa ka samu promotion a office ɗinku dan me yasa kai kaza me yasa kake da kake da kanti a kasuwa kaza dan haka su so suke su ga ‘yan uwansu suna cikin wahala, wa yu'azzabuna su ga ‘yan uwansu ana azabtar da su min asarin sihir saboda tasirin tsafi da aka yi musu. Su ga mutum ya kasa zama a kasuwa, ko ya kasa zama a shagonsa na kasuwa, ko ma'aurata sun ƙi zama lafiya, ko gida ya rikice. suna so su ga ko kuma su ga mutum ya fada cikin rashin lafiya ko su ga mutum yana neman susucewa yana neman haukacewa su kuma sai su dinga jin daɗi yawa aikin malam ya ci saboda cutar malanta ba a ƙasar mu shi ma boka malam aikin malam ya ci don haka da ya ga kun ɗan samu abin nan sai ya je ce wani ne shi ma na ga yana min gani gani ya ce ya ce shi ma malam ai kawai aiki a kansa to ya kake so ce kawai in ma za a iya ma in ma za a iya ma raba shi da duniyar ma duk dan ba dai na san ganin sa ko baya san ganin sa ina fata an gane eh dan irin wannan dama'ir din sai ana tunkuɗe su amin amin da aka karka dauka karka ga to ai kai me kake da shi wani zai ce to shi me waye zai mai hasada ma akai waye zai maka ai ka daina kawo irin wannan saboda haka karka ɗauka sai ka tara dukiya ko sai kana da kaza ko sai kana da kaza wani fa ya dinga ganin wani yana yawo kalau har tambaya ke wani kalau ya tashi saboda kila yayi wani kulumboto a kansa ka ku gawa ne ja na gan shi mana yana tarukokin sa ma na gan shi yayi wanka zai fita zai fita okay to shikenan aiki ya rushe shi sa malam zai gaya ma har azkar da wato abubuwan da zaka zamanto kana da rigakafi game da waɗannan abubuwan jizmalin zai bayar fa'adduha minal wajibat minal wajib ya kasance yana cikin yana daga wajibi ala ulama'il muslimina akan malamai na al'umman musulmi an yi bayyinu linnazi su ci gaba da yi wa mutane bayani hatsarar sihir game da haɗarin tsafi ko haɗarin bokanci wa zararahu da kuma irin cutar wadda ke cikin bokanci balil aham mala ce kai bari ma abin da ya fi mahimmanci an ya ji ta hido su malamai na gaskiya su yi ƙoƙari fi ihimul ilaja shar'iyya su dinga ƙoƙarin ba wa mutane magani irin na shari'a lissihir wajen karya sihiri saboda sihirin nan kamar yadda za mu karanta nan gaba gaskiya ne kuma yana tasirinsa yana ci bi izinillah da izinin Allah yana yi kamar yadda mun dan bada misalai da yawa kuma malam ma zai gaya mana abinda ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam na sihiri da aka yi masa ina fata an gane ko yau wata matsala da mai ban mamaki a cikin ɗalibai mata da muke karatu da su kawai wata sai ta zo a rikice yau jiya-jiyan nan abin ya faru mun tashi daga karatu ta tafi kawai sai wani bi ta a mota ya yi tabinta yayye tana cikin adaidai sau fa ta ce ita ba ta tsayawa ba ta tsayawa a hanya ya yi tabinta har sai da ya je inda za a ajiye ta ta ce ita ba ta tsayawa ya ce da allah ta ba shi minti biyu ya yi ta haɗa ta da allah don girman allah ta saurare shi minti biyu ta tsaya kawai sai ya fara mata maganganu ya ce an mata ai sihiri aka yi mata ba kina fama da rashin lafiya ba tsawon tun da aka haife ki wajen shekara kaza wata rashin lafiya mai tsanani kuma tana fama da ita din kawai sai ce tofa yawo a hannunki tana tofawa a nan tafin hannun sai ce juya bayan hannun tana juya sai ta ga yawon ya dawo na ya faffaɗo wasu abubuwa waɗanda suka shafi rayuwarta ta yi ta mamaki to kasan rauni irin na mata ya ce mata don haka akwai aljanu tare da ita akwai kaza akwai kaza akwai tsoratar da ita ya ce saboda haka akwai in ta koma ta samu dabino guda tara kowanne ta karanta ayatul kursiyu ta tofa ta samu ta bayar da su sadaka to a ƙarshe dai cikin tattaunawa sai yake cewa ko da yake wannan dabino in ta tofa shi zai zo ya karba ta ba shi lamba waya to a nan ta yi ƙarfin hali ta ce a ba ta ba shi ba ya yi juyin duniya ta ce wallahi babata ta ce ta daina ba da lamba waya ya ce wallahi sai ta bayar ta ce wallahi ba za ta bayar ba to a haka suka rabu don hankalinta a tashi ta ce tun jiya ta kasa cin abinci so wayannan masayin din haka ɗauke su da wasa malam yake karatun nan jiya jiyan nan don yau mun tashi karatu lokacin ya ƙure min ta yi ta magiya ɗan tsaya tana da magana to dole da ya haka na saurare ta na dan bata abu na ce ba wani abu kawai ta kwantar da hankalinta ba wani abu insha Allah ta je ta ci gaba da azkar kaza kaza kaza na ce sai mun samu lokaci sai mun zauna saboda haka wannan matsalolin kar ka dauke su matsaloli ne da malai yake faɗa na wasa na fata an gane dan haka idan ya zamana tunda abun nan yana faruwa to in ba wato in ka ce abu kaza ba kyau to sai fa ka ba da mafita in kai kawai ka zo rushewa ne aikin ka ba tabbatarwa to ba kai komai ba ka ce kar aje wajen bokaye kar aje wajen matsafa akwai wayanda suke yan duba kar aje wajen su to sai kuma ka haska mutane cewa to kuma su dinga zuwa wajen malamai na gaskiya malamai kaza kaza da sauransu shi yasa malai ce kai bari ma abin da yafi muhimmanci an yaji ta hidu su malamai su yi iya bakin kokarin su fi ida'ihimul ilaj shar'i wajen bawa waɗanda suke da matsaloli irin waɗannan magunguna irin na shari'a ne sihir dan magance sihiri kai la ya zahaban nasu dan kada mutane fa su dinga tafiya ila saharatil fajara zuwa ga bokayen nan fajirai na fata gane li yubdilu lahum sihiran dan su dinga bata musu sihiri an tabbatar mata da tana da sihiri ko sihiri ya kama ta ko ya kama ɗanta ko ya kama wani ɗan uwanta ko kuma sihiri ya kama mutum to dole zai so kuma ya za a ɓata sihirin to ba a haska masa inda zai je a ɓata sihirin ba wacce sai tafi wajen wani bokan auli yu'aliju lahum mariba ko kuma sai kaga suna dan kan mutane su dinga tafiya wajen bokaye liyu'aliju lahum maridan dan su dinga bawa marasa lafiyan su magani dan kada su dinga zuwa wajen bokayen da za su dinga neman warakar cutar su daga wajen su to kaga wajibi ne ma'ana mana yace yana daga cikin mafi muhimmancin abu malamai su yi kokari shi yasa kai ma in kaji ka zama abun nan kai kokarin fahimtar karatun nan da kyau sako ne sosai kamar yadda muka yi shimfidar unwanin babukan da sauransu wa ana adau bayna yadayi alqurra wa ha ana adau bayna yadayi alqurra yace ni karan kaina inji malam wahid yace gani nan adau bayna yadayi alqurra na ajiye a gaban yan uwa masu karatu kitaba as-sarimil battar littafin as-sarimil battar fi tasaddi lis-saharatil ashrar allazi wa'adtuhum bihi wanda ne musu alkawarin rubuta shi fi nihayati kitabi a ƙarshen littafi na wiqayatul insan min aljinn wash shaitan shi kuma shine wannan a gan shi wannan shine wiqayatul insan to bayan ya gama wannan littafin a ciki shi ma karatu ne mai tarin yawa ya zuba a ciki ya kakkawo matsaloli masu tarin yawa a cikin shi wannan littafin wiqayatul insan to a ƙarshensa bayan ya gama shi sai ya yi alkawarin cewa bayan gama wannan littafin wiqayatul insan to kuma zai yi asarimul battar to kaman ya cika alkawari kenan منذ أربع من منذ أكثر من أربع سنوات sama da shekara hudu ya yi wannan alkawarin cewa bayan ya gama wiƙayatul insan zai yi asarimul battar wa huwa muhawalatun mutawadi'a ya ce wannan wani ƙoƙari ne mutawadi'a wanda ba maɗaukaki ba ka ɗauka wani ƙoƙari ne wani wanda na a zo a gani wani ƙoƙari ne irin wanda yake na mutawadi mai tawadu'u wanda yake ba wani maɗaukaki ba wa jahadul muqil kuma ƙoƙari ne da bai taka kara ya karya ba shine jihadul muqil wannan dan aikin abinda nayi wato kokari ne wanda bai ta kara ya karya ba qasattu fihi kuma manufata a cikin wannan littafi ko qasattu bihi nayi nufi bihi da wannan littafi an ya ta'allama shababul muslim matasa musulmai su koyi a ɗurƙus shari'iyya hanyoyi irin na shari'ar musulunci li ibdali sihir wajen rugurguza da lalata sihiri wa ilajil mashurin da kuma yi wa waɗanda aka yi wa sihiri magani wa kazalika haka kuma manufar shine matasa su yi ƙoƙarin koyan ilajil hasad maganin hasada wal'ain da kambun ido ko kambun baka mun fi saninsa da kambun baka amma shi kuma ana kiransa da kambun ido ɗin saboda wani nasa, nasa kambun a ido yake wani a baki ne wani a ido kamar yadda mun yi ishara a can baya kai la ya hatajun nas kai la ya hatajan nasu dan kada mutane su bukatu ila sahara zuwa wajen bokaye in matasanmu suka dukufa aka fahimci irin wannan ainihin wato ilaj a shari'i rukuya irin ta shari'a da dokokinta da ka'idojinta aka sami yawaitar irin su to insha Allah wannan shine ya zama duk wanda Allah ya jarabce shi da irin wannan ya san akwai wata hanya ko su wa'anda suke kan wata hanya ta magani wanda ba saban Allah a ciki kuma za a bi ta a samu waraka da izinin Allah ba tare da an kauce ba to wannan zai zai taimaka a madadin su dinga zuwa wajen bokaye to sai su dinga zuwa ainihin wato wajen wa'annan yan uwa wa'anda suka fahimci abun a shari'ance kai la ya hatajan nasu ila sahara dan kada mutane su buƙatu zuwa wajen bokaye wal musha'awidin da kuma yan damfara alladhina yahdimuna aqaidan nas wanda kullun manufarsu su rugurguza aqidu na musulunci ga mutane wa yufsiduna ibadatahum kuma su dinga lalata wa mutane ibadunsu tunda bokan nan manzala cewa ya zuwa wajensa kawai shi sai mutum ya kwana arba'in yana sallah ba a karba zuwa kawai karkace da shi ka zo kana da wata bukata kawai ka je sallah ta kwana arba'in babu to yawaitar irin waɗannan a cikin al'umma ya annoba ce wa qasamtuhu mala yace na karkasa wannan littafi ila thamaniyati fusul zuwa fasalai guda takwas alfasulul awwal a cikin fasali na farko na wannan littafi ta'arifus sihir mala yace nayi maka bayani game da menene sihiri shine ta'arifus sihir shin sihirin nan wai shi menene shi takallamtu fihi a cikin wannan fasalin na tattauna a cikin sa an game da abubuwa guda uku na farko as-sihir as-sihiri fil lugha me ake nufi da kalmar sihir a larabci a yaren larabci in suka ce a sihiru me suke nufi ya ce to zan yi wato wannan fasalin ya kunshi fashin baki game da ita kanta kalmar ta asihir abu na biyu asihiru filis ilah sannan a yaren malamai na shari'a ba a larabcin ba in an dawo a shari'ar musulunci in aka ce sihiri a shari'ance me ake nufi da sihiri sannan abu na uku ba'adi wasa'il sahara a nan malai ce zai kuma yi bayani game da wasu daga cikin hanyoyin bokaye da suke bi fitakarrubi ila shaitan don su samu neman kusanci zuwa ga aljanu zuwa ga shaidanu zai dan ba da hasken wace hanya ce da wace hanya idan boka yana so ya samu aljani da za su dinga aiki da shi to wa'anne hanyoyi bokaye suke bi don su samu kusanci zuwa ga shaidanu to wannan fasalin na farko kaji abin da ya kunsa alfasulu thani mala ya ce fasali na biyu asihiru fi dau'il qur'ani was sunna mala ya ce shi kuma fasali na biyu abin da ya kunsa menene sihiri a mahangar alƙur'ani da sunna alƙur'ani a hasken alƙur'ani da sunna yaya sihiri yake tumala ya ce a ƙarƙashin wannan takallamtu na tattauna fihi a wannan fasalin na biyu an game da abubuwa su ma guda uku na farko al'adillati min alkitabi wa sunna dalilai daga alƙur'ani da sunna ala wujudil jin a kan samuwar aljanu ka sani cewa aljanu gaskiya ne akwai su mala ya ce a wannan fasalin zan kawo maka hujjojin alkur'ani zan kawo maka hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suke tabbatar da akwai aljanu kan ma wani ya zo ya ruda kai ce ba wani aljani aljani ƙarya ne a aljani gaskiya ne akwai shi abu na biyu al'adillati min alkitabi wa sunna ala wujudi sihir sannan mala yace a wannan gabar kuma zan kawo maka dalilai na ayoyin alkur'ani da sunna akan cewa sihiri akwai shi sannan abu na uku a ƙawalul ulama zan kawo maka maganganun malamai magabata fi sihir game da abin da ya shafi sihiri bokanci da tsafi alfasul thalis mala ya ce sai kuma fasali na uku a cikin wannan fasalin a ƙasamu sihir za ka ji ashe shi kansa sihirin ya kasu kashi kashi takallamtu fihi ya ce na tattauna a cikin wannan fasalin an game da abubuwa shi ma guda uku a ƙasamin sihir inda razi kashe-kashen sihiri a wajen fakharuddinin razi shi a wajensa nawa sihiri ya kasu na biyu a ƙasamu sihir inda ragib ragibul asfahani to shi a wajen malar ragibul asfahani shin sihiri ya kasu kashi nawa da wanne da wanne da wanne kuma na uku a ta tabbatarwa wal'idahi da bayani li aka sami sihir game da kashe-kashen sihiri alfasulun rabe mala ya ce a fasali na hudu shi kuma a nan za ka ji kaifa yu haddiru sahiru jinniyan idan boka ya samu alaka da aljani to in yana so ya kirawo aljani don ya masa wani aiki wa'yan irin hanyoyi boka yake bi don ya gayyato aljani ma'ana ya kira shi yanzu yana so ya zo su yi mai wani aiki wace hanya boka yake bi don ya kirawo aljani malam zai kawo amma ba hanyar zai kawo sosai kada ya zo garin ya tabbatar da alheri ya koya wani abin nan ina fata an gane shi yasa an kashe gaza ga baya kawo abin daki daki daga farko har zuwa ƙarshe kawai za a ce yana suna dan bin kaza suna dan bin kaza ba zai kawo hanyar duka ba eh kawai wani ya je ce okay haka ake yi da ba musamman yanzu mutane yadda suka haukace kuɗi mala eh ka gani mutane da yawa wanda suke zazzare wannan ta hanyar wurdan nan duk za ga irin wannan ne haka aljanu din an fahimta mutum bai samu kuɗin ba kuma hankali ya tafi yace takallamtu fi hadha al-fasl malam wahid yace na tattauna a cikin wannan fasalin an samani turuqin akan hanyoyi ɗaiɗai har guda takwas yastakhdimu has-sahara wanda bokaye suke amfani da waɗannan hanyoyin alfajara bokaye fajirai litahdhiril jinni dan gayyato aljani ma'a adami zikirin ɗariƙati kamila malai ce amma fa ba zan gaya ma hanyar cikakkiya ba kiliya hannun dama za a isi a wuce ba zan gaya ma hanyar cikakkiya ba me yasa ya ce kai la ya tamakkana ba'adu di'afin nufus dan kada wani daga cikin masu raunin zuciya da raunin imani ya samu dama mimman ya qara'una alkitab daga waɗanda suke karanta wannan littafin ministi khidami ha ya ce shi ma bari ya bi su ya aikata alfasulul khamis mala yace a cikin fasali na biyar hukumar sihir fi shari'atul islamiyya shin wai bokancin nan meye hukuncin sa a shari'ar musulunci takallamtu yace na tattauna fihi a cikin wannan fasalin shi kuma an hukumi man ta'allama sihira fil islam game da menene hukuncin wanda ya koyi tsafi ko ya koyi sihiri ko bokanci a musulunci wato kenan a wannan fasalin na biyar zai tattauna ne akan abubuwa guda biyar abu na farko hukuncin wanda ya koyi sihiri a musulunci na biyu hukumin sahiri fil islam menene hukuncin boka a musulunci na uku hukumin sahiri ahlul kitab ina hukuncin boka ahlul kitab boka ne kuma kirista ne ko boka ne ba yahude kaga ashe duk sauran duk wa'annan su ma suna da irin wannan hanyoyin kana iya samun mutum gashi abin nan kaga ana zuwa wajensa a matsayinsa na pasto ko mai rukuya irin na kiristanci ana zuwa wajensa ya warkar da kaza ya yi kaza ya ja kaza ya ja kaza su ma ashe suna yin sihiri suna tsafi suna samo suna mu'amala da aljanu wajen ainihin wato yi musu aiki to idan boka ya zamanto ba musulmi ba ne to me hukuncinsa na hudu hal ya juzu hallu sihir bi sihir malai ce shin ya halatta a karya sihiri da sihiri wanda ake kira annushira an yi wa mutum sihiri a kai shi wajen wani bokan shi ma ya yi surkulle ya lalata sihirin da aka yi wa wancan shin shi wanda aka yi wa sihiri ya bi hanyar sihiri wajen warware wannan sihirin da aka yi masa ya halatta ko bai halatta ba to za mu ji a cikin wannan fasalin sannan alfarku bainar sihiri wal mu'jizati wal karama mala yace sannan a wannan gabar za mu tattauna game da menene bambanci tsakanin bokanci da mu'jiza da karama saboda suna ɗan rikirkida su shiga cikin juna musamman karama da kuma bokanci tunda duk abubuwa ne abinda ba zai yi ba sai ga yayi abinda ya saba wa hankali sai ya ganshi ya faru bokaye suna irin wannan abu, abu wanda yake mustahili su su yi shi ko kamar yadda karama ita ma tana kunshe da wannan Allah ta'ala yawa mutum wata karama saboda biyayyarsa ga Allah da rukunsa da alkur'ani da sunna Allah ta'ala ya masa wata karama da zai dinga wasu abubuwa sabanin yadda sauran mutane suke kamar yadda muka sha ba da misali a nan sayyidina umar kaga wata rana yana cikin garin madina yana huduba ya tura wata tawaga a karkashin wata bataliya a karkashin wa a ƙarƙashin sariya sai ya ga kafiran da suka je sun musu kwantan ɓauna suna son za su yi musu ambush ambush ko saboda haka sai kawai yana kan mumbarinsa kawai sai Allah ya mai kashafi sai ya gano su kawai daga nan yana cikin madina ya ce ya sariya aljabal wannan ba karama ba ce kuma da suka dawo kuma sai suka je sai kawai sai yake jin shi kwamandan kawai sai ya ji kamar magana sayid na umar kuma yana cewa ku buya bayan dutse kawai ja sojojinsa suka buya bayan dutse bayan Allah ya kubutar da su da suka dawo ake maimaita magana suka ce wallahi suna ciki suna gurin kawai suke jin magana sayid na umar aka ce yana nan kan mambari kaga in ba dan karawa ba sai a ce an mutum ya zautu kana nan mutane suna wani gari kana kiran su kaga wannan karama ce an fahimta to shine malai ya ce akwai yan wasu abubuwa karka ɗauka suna da wato kamar abu ɗaya ne ya ce akwai bambanci tsakanin bokanci tun da yanzu rufa ido kawai mutum ya haka kawai kaga daloli suna zubowa to kaga kamar wannan na yarinyar ta tofa yawu kawai ta gan shi a bayan nan karama ce wannan to shine ya ce ma akwai bambanci tsakanin bokanci da karama da mu'jiza alfasulus sadis mala yace sai kuma fasali na bakwai na shida kai alfasulus sadis ibdalus sihir yanda ake lalata sihiri din kuma takallamtu fihi yace na tattauna a cikin wannan babin shi kuma akan wato wanda akan abubuwa guda tara na farko an sihir tafriq na tattauna a cikin wannan fasalin game da sihirin at-tafriq raba masoya ko a raba mace da mijinta ko a raba ɗa da iyayensa ko a raba mutum da garinsu ko a raba shi da gurin sana'arsa duk wannan yana cikin sirrin tafrik shi ne za ka janci an yi wa mutum kurciya ya ji ko ungo baya son zuwa in ma suka haɗu da wani ɗan garinsu kawai ya ƙara gaba akwai wani lokaci da za ga sihiri ne kawai ko ga mutane suna ƙaunar junansu amma an wayi gari ba mai son ya ji labarin wani ko a yawan mutum sihiri ya haifi ɗa amma baya so ya gan shi ko kaɗan an fahimta ko mutum kawai ji ya tsani gidan da yake ciki baya son gidan ko ga mutum a kasuwa in yana gida lafiya in yana wajen harkokinsa lafiya yana zuwa kasuwa sai ya rikici sai an da shi gida ga shagonsa cike da kaya amma baya son zuwa kasuwar sihiru tafirik kenan a raba mutum da matarsa ko a raba shi da abokinsa an fahimci abokin nan nasa yana jin maganarsa yana jin shawararsa kuma ana so a cutar da shi amma da ya zo ya gaya wa abokin kuma abokin zai ce a'a kai kar kai kaza kar kai kaza sai a raba tsakaninsu sai ya zama baya son abokin ya zo wajensa gaba ɗaya shine a sihiru tafrik da aka duk ana iya shiga ko a raba mata da miji ko a raba ya'ya da iyayensu ko a raba abokai da abokai ko kawaye da kawaye ko a raba mutum da gida gidansu ko a raba shi da garinsu ko a raba shi da gurin sana'arsa duk inda yaje zai dinga jin ba mata matsala lafiyarsa kalau amma yana zuwa gurin sana'a sai an dade shi malam yace a arabi da kuma alamomi kai a matsayinka na wanda zaka shiga wannan harka ta yin magunguna irin wannan na shari'a to idan aka zo maka da mutum a malayci za a baka alamomin da da tambayoyin da ka san likita yanzu in ka je za a auna ka a ga zafin jikinka in aka ce ya kanka yana ciwo kana jin kana jin gabobinka suna dan abin nan bakinka yana dan daci daci kana kaza kaza kaza kaza kila likita ya ce malaria ce an fahimta to shi ma wannan in ya zo akwai alamomin da za a yi mata tambaya akwai kaza kana jin kaza kana ganin kaza kana mafarkin kaza kana jin kaza kana jin kaza to shi ne a arab symptoms shi ma wannan sihirin yana da symptoms yana da wasu alamomi da da an ga mutum da wannan to sihiru tafriq ne wa kaifiyati ibdalihi da kuma yanda ake bata shi kaga in ba gano shi ba ba za a bata sai an gano shi ta hanyar wannan symptoms din sannan sai kuma a bada maganin da zai rusa shi ya lalata shi wa namazija amaliyatin li ilaji yace kuma zan bada misalai shi malam wahid ya mai harkar ruqyar a aikace yace dan haka zai baka misalai zai ba mu misalai a cikin wannan littafin amaliya a aikace li ilajihi wajen magance irin wannan mas'alar ta sihiru tafriq akwai wanda aka zo masa yana da irin wannan ya kalli wannan symptoms din yaga akwai ga kuma hanyoyin da ya bi na magani aka samu lafiya wannan sihirin ya lalace to yace shi ma zai baka irin wannan misalan kace abu na biyu kuma sihirul mahabba wato shi kuma sihirin soyayya aka sun wancan ba ta son sa sai je wani surkulle sai kawai ga ma ta tabi sai ta bi sau dozin duk inda ta san za ta ganshi sai ta bi ta gurin na fata an gane ko kuma shi ta yi text din ta turo ta ce tana son sai baya son ta baya son jin magana ta kawai gari wata rana kawai jikinsa yana rawa a ganshi a kofar gidan ya rikice so yake kawai ya ganta an fahimta in ya tafi kuma gobe ma ganin yake ta yi nisa a rana sai ya zo wajen sama da sau uku haka gaba lafiya ko kuma ma'aurata din su ma suna normal rayuwarsu to in wani yayi wani irin wannan sihirul mahabba din zai ka kawo mana hadda alamomin ka ga mutum duk inda matarsa take yana kusa da ita duk inda za ta sai ya bi ta bi ta zai zai kenan duk inda za ta sai ya bi ta tana fara mubtada kan ta faɗi khabar din yayi an san shi mutum ne mai tsauri mutum ne mai rike kankamo amma a gaina ta sakan mata wani ya zo kawai ya haka a caje shi a ɗabi iya abin da za a bi ba na ba ta gane shi ne ainihin sirrin mahabba ko a sa mutum ya so wani za a ga wani an banka ma wani sihiri in yana so ya sai gida in yaje sai ya siya a daki hanci a zubga kuɗi za ka ji an ce wani lokaci masu wasu sana'o'in suna yi ai kai wani sihirin aka kawo mutum in ya zo sai ya siya kuma a yi mamakin irin yadda ya siya abin a wannan kuɗin ya ji ba a ba kwanciyar hankali sai ya mallaki wannan abin ko nawa ne zai siya ko a sa masa san zama a wani guri ko haka ne a arabe akwai shi ma wato alamominsa akwai symptoms da za a iya gane cewa wannan sihirul mahabba aka yi masa ko wannan ta fada cikin tarkon sihirul mahabba wa kaifiyati ibdalihi sannan aka samu mutum namiji ko mace an yi masa irin wannan sihirul mahabba din to ya za a bata shi wa namazija amaliya yace kuma akwai misalai a aikace su ma game da irin wannan sihirin na uku a gurguje sihirin takhil akwai sihirin kuma a takhil an fahimta yukhayyalu ilaihi min sihirihim annaha tas'a kawai za a dinga yi masa ainihin wato gizo sihiru ta ne sai ya ce shi kaza yake gani ko ya ce yana jin sautuka ko kuma ba kwaji ko ya ce ga kaza nan yana gani kuma ba haka bane sihirin rufa'ido suke kiransa shine takhayil sihirin rufa'ido a zo a nuna masa kuɗi him dala ya ta zuwa yana ɗebo kuɗi yana kawowa a ce ka gansu ko to duk in ka kawo mana miliyan ɗaya to duk wannan dalolin za a baka amma zaru wasu a ciki a ce je kaka canza ka a zaru wasu ya ga ya je ya je wafa ya canzar an ba shi canji a ce je ka siyo wani abu ma ya je siyo wani abu ya da ka gani ko duk suna nan da hanyoyi sihiru takhayil kenan shi kadai yake iya ganin abin da yake gani shi sa sai sai rasa kansa ya ta ɗebowa yana kawowa ya ta kwasowa yana kawowa ya ta ɗebowa yana kawowa har sai an wayi gari kila sun tatike shi gaba ɗaya ba komai wannan shi ake nufi da sihiru ta khayil ko eh gagari to duk irin irin wannan shine sihiru ta khayil an fahimta a aradi alamomin da ake gane shi wa kaifiyati ibdalihi da yanda ake bata wannan sihirin wala mazijin amaliyin da kuma misali a aikace lizalika ga irin wannan sihirin na hudu sihirul junun akwai sihirin hauka an san mutum lafiyarsa kalau an kai shi da wano likitoci duk sun auna kalau kwakwalwarsa take amma ya haukace shi kuma wannan sihirin haka yake ga mutum tuburan ya zama mahaukaci shi ma akwai a arab akwai alamomi mala yake cewa a arabihi akwai alamomin da za a gane wannan sihirin sihiri ne wanda yake akwai wani haukan kila na shaye-shaye ne wani haukan na taɓuwar ƙwaƙwalwa ne ko wata rashin lafiya amma wani haukan na sihiri ne saboda haka akwai wanda sihirinsa na abin nan da haka in aka zo wa mutum da shi to shi kuma zai kalli a arab in ya ga a arab din to sannan kuma akwai kaifiyati ibdali shi ma akwai hanyar bata wannan sihirin wa namuzajin yake cewa wa namuzajin amali li ibdali da kuma misali a aikace misalai a aikace na bata irin wannan sihirin na biyar sihirul khumul sihirin shi ma nau'i ne na hauka amma kuma shi nutsuwa yake sa mutum nutsuwarsa ta wuce yadda ake tsammani ina fata an gane wanda ake cewa kila an kafe mutum din nan lokaci a kafa mutum sai ya zama soko ya zama baya da mutum ne kila ko ya wace ya wace ke ko yana yawan tafiya ya dade bai dawo ba sai ya masa irin wannan na kai sai ga mutum ya zama dolo ya daina magana sai ya zauna sai ya awa ɗin curu ku ɗauka tsabar tunani ne game da malakutu sama wato al'ar kumul shi kuma nau'i ne na sihiri amma wata nutsuwa yanzu an ce mutum ya nutsu amma ku ɗauka hau sihiri ba ne nutsuwar da ake so to amma shi al'amarin nasa za a ga kawai dai wani lokaci kawai kawai sai a gan shi ya yi dariya an fahimta ko kuma ji shi ya dan fara wasu yan surutai haka amma a mafi yawan lokuta kuma za a ga mai irin wannan zai daina shiga cikin mutane yana son warewa shi kadai ko ya wuna a ɗaki bai fito ba ya daɗe a cikin ɗaki zai iya wuni sur bai fito ba zai ƙauracewa abokansa ga yana son zama shi shi kaɗai shi ma akwai irin wannan sihirin shi ake kira sihirul khomol a aradihi wa ilaji shi ma akwai alamomin da ake gane irin wannan sihirin ne da kuma hanyar magance shi sihirul hawatif na shida shine akwai sihirul hawatif shi kuma sihiri ne na kira kan mutum ya ji ana kiransa kuma ya waiwaya ba zai ga kowa ba ko kuma ana zaune ya ce shi fi kiransa ake ko yana bacci ya ji ana kiransa da wasu sautuka da kila yana jin yana fahimta ya jinga jin kamar sautin su wane ne a kuma ba zai ga kowa ba shi da kansa zai ce ana kiransa ko yana tafiya ya waiwaya ya ji an kira shi kuma sai ya gaba kowa wannan shi ma sihiri ne shi ma akwai irin wannan sihirin da ake kira sihirul hawati a aradihi wa ilaji shi ma akwai alamominsa da kuma maganinsa sihirul marab akwai kuma sihirin rashin lafiya a je a yi duk gwaje-gwaje a asibiti a ce ba ga komai ba kuma shi ba yi da lafiya ko mace ka ganta da'imin ba ta da lafiya ko da mutum ya dan samu sauki ko da ya dan fara zuwa wajen aiki dama wajen aikin ne target din sai an ɗauko shi an dade shi gida ba lafiya na fata an gane to wannan shi ma akwai shi a arabihi akwai alamomin da ake gane shi wa ilajihi da kuma yadda ake magance irin wannan sihirin malam wahid ya ce wa namazijin amaliyatin lidhalika akwai kuma misalai a aikace da yayi ya yi wa wasu masu irin wannan sihirin kuma Allah ta'ala ya ba su lafiya a aikace abu na takwas shine sihirun nazif wato sihirin zubar da jini wannan shi kuma yawanci mata ake yi wa ba wai sai lokacin jinin al'adarta ba sihirun nazif zubar jini ba irin na ɗabi'a ba musamman shi kuma wannan yawanci za ga in an yi aure kila ko ta ko an kasa wani ko ta yau da ruwani ta je ta auri wani to shi wannan wani za ga sai ya kasa haƙuri ya kasa tawakkali sai ya je ya sihiri ko kuma a wajen auren shi yana santa kuma ita ta ce ba ta sansa to sai kawai a yi mata sihirin sakan mata jini ai ba sai dai ta zama tana da tsarki ba za su zamantakewa su da mu'amalarsu da mijin da ta aura to shi ma akwai irin wannan nau'in in mijinta ba mazauni ba ne in baya gari sai ta koma normal kalau take da ya bugo waya ya ce gashi nan zai dawo gari kawai sai jini ya balle a arabihi shi ma akwai alamomin da ake gane shi wa ilajihi da hanyoyin magance shi wa namuzajin amali lidhalika yace da kuma misalai a aikace akan haka na tara sihiru ta'dil zawaj shi kuma wannan sihirin hana aure an fahimta mutum ya kasa aure kawai tun yana tuzuru ya zama gauro har ya zama gwarangwami da ake da malam umar sani wage yake cewa gwarangwami an fahimta wani kakka ɗauka kalau ne an fahimta ko kuma wata taƙi auruwa an fahimta kwata-kwata duk wanda ya zo wajenta ko tafiya ta tafi an fara tafiya rimi-rimi da ya ce zai aiko sai su bata wata ma kuma kwata-kwata ko a yi attempting din zuwa wajen ta ma ba za a zo ba wata kuma za a yi ta zuwa din duk wanda ya zo sai ta kore shi an fahimta ko kuma shi gashi mata suna ta cewa suna son sa amma ya kiya wuri a aradihi shi ma akwai alamominsa wa ilajihi da maganinsa wa namuzajin amali da dalika da kuma misalai a aikace akan haka to za mu tashi alfasul sabi idan tunda za ka ce mun lokaci yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka amin masha Allah amin amin